أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء تقص نكو شاترة شاترة قوة جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yi daidai da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin asari mulbattar na babban malami wahid bin abdulsalam bani hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta wani fasali da malam yake bayani game da yanda ainihin wato bokaye ko ainihin wato matsafa suke gayyato aljani malam ya ba mu hanyoyi da dama wanda za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu yanda abin yake amma dai ya gaya mana cewa lallai akwai alaka da haɗin gwiwa mai ƙarfi tsakanin bokaye da kuma shaidanin aljanu kuma galibi haɗin gwiwa yakan faru ne akan cuɗe ni in cuɗe ka ma'ana shi aljani ya sanya wasu sharuɗa da wasu aikace-aikace da yake bukata daga wajen shi boka wanda idan bokan ya cika waɗannan ƙa'idojin ya yi waɗannan aikace-aikacen shi kuma shaiɗanin aljani zai zo yi masa hidima ya yi masa abin da shi kuma yake so galiban kuma abubuwan dai sukan faru ne daga su shugabannin aljanu din su ake zuwa a kamun kafa ko a wato haɗin gwiwar da su su kuma su ainihin wato wato su wakilta ko kuma su ba da wasu aljanu da suke karkashin su su je su dinga aiki tare da wannan bokan kuma su yi duk abin da ya sa su har ma an samu kangarewa daga shi wannan aljanin da aka turo daga can fadar aljanu din to in an kai shi ƙara akan ɗanɗana masa kuɗa ana kuma azabtar da shi wala allama a kashe shi wannan ya sa wani lokaci alaƙa ce wadda ba mai kyau ba alaƙa ce ta ƙiyayya da kuma in an samu dama ma shi aljanin yana iya cutar da aljan da shi bokan domin ana sa shi ne ya yi abin wani lokaci dole ba yana so ba kamar yadda muka ce wani lokaci yakan mai da martani shi wannan aljanin zuwa ga ainihin wato a wani lokaci shi wannan aljanin yakan ainihin wato cutar da iyalan shi bokan ko ya cutar da 'ya'yan bokan wani lokaci ba abin da ya shafi dukiyar shi ainihin wato wannan boka din to wannan duk kusan abu ne wanda wani lokaci shi kansa bokan makaran kansa wani lokaci ya dinga fama da ciwon kai wanda ko da yaushe baya sauka ko kuma ya kasa bacci ko a dinga firgita shi ana tsorata shi cikin dare da wani haka ko kuma ma abin yakan bayu zuwa ga kashe 'ya'yansu shi ko kan ko jefa musu ko sanya musu wata cuta ko a shanye musu wasu gaɓoɓi da sauransu wanda wani bokan ma in abin ya citira yakan haƙura da bokancin dan ya samu damar haihuwa domin wani lokaci tun ɗan yana cikin ciki kawai shi aljanin zai kashe shi saboda irin bautar da shi da ake ba dan yana so ba wannan duk kusan mun yi ainihin wato bayani akai har ma na kawo mana wata ƙabiya wato wata matsala ta wani wata mata wadda ainihin wato shi ainihin malam wahid aka kawo ta wajensa da aka yi mata sihiri ta hanyar haɗa ta da wani aljani lokacin da ya karanta alkur'ani aljanni ya bayyana sun tattauna ya yi masa tallan musulunci cewa ya musulunta ya ce shi ba zai musulunta ba domin aljanin kirista ne to sai ya ce masa ya fita daga cikin jikin wannan mata ya ce shi ba zai fita ba me yasa ya ce ai ba zai iya ba ya ce ya ba za ka iya ba ya ce ai in ya fita daga cikin da shi ma sai ya gane kuran ba zai yiwu ba saboda za a iya kashe shi za a iya masa kaza sai ya ce to da za ka musulunta zan baka wata addu'a zan baka wasu zikirai wayanda in kai su cikin taimakon Allah Allah zai baka kariya sai ka bar gurin kai wani wajen to karshe dai yace ba zai musulunta ba yana nan akan addinin sa amma dai a karanta ayoyin alkur'ani da taimakon Allah ya fita daga cikin wannan mata ko to mun karanta ainihin wato daga cikin hanyoyin mun karanta kamar hanya ta farko wato hanya ce ta magiya shine shi aljani wato shi shedanin boka zai je ya faɗi ko ya zauna ya dinga wasu kirare-kirare yana wasu kiraye-kiraye yana ainihin wato magiya wa ainihin wato aljani ta hanyar kiransa da wasu sunaye da miƙa masa ainihin ko ba shi wani matsayi irin na Allah shi wannan bokan kuma bayan an umarce shi da yin wasu abubuwa kamar shiga ɗaki mai duhu da kunna turaren wuta shi turaren wutan ya danganta da irin bukatar da ake da ita idan bukatar ana bukatar ainihin wato a raba tsakanin masoya ne ko tsakanin wasu mutane to akan yi amfani da turaren wanda za a turara ya zama mai warin gaske idan kuma so ake a sanya soyayya tsakanin wasu mutane guda biyu waɗanda kila ba soyayyar to ita kuma sukan yi amfani da turare wanda yake mai kamshi ko kuma a wani mutum ne an yi masa sihirin da baya iya saduwa da iyalinsa ake so a warware to duk sukan yi irin wannan da haka shi boka zai fara karance karancen wasu surkulle da wasu ainihin tsatsube tsatsube wayanda sun kunshi yin wato magiya ga shi shugaban aljanu din da roƙonsa da godo a gaban wannan ainihin wato aljani din wanda waɗannan kalmomin da shi shedanin bokan yake amfani da su sun kunshi shirka domin akwai girmamawa ga shugabannin aljanu akwai neman agaji da taimakonsu da wani haka to wannan kamar yadda muka karanta wani lokaci kuma za a ga shi ma an sa masa sharaɗi cewa ya zama to ba shi da tsarki wani lokaci a ce ya dinga zama da janaba wani lokaci a sa shi ainihin wato ya abin nan murtadiyan lithaubin najisin a sa shi ya lullaba ko ya sa wani kaya wanda yake mai najasa da sauran abubuwan da duk mun karanta to a daidai irin wannan lokacin idan ya biya wannan bukatar ya rabu da Allah ya zagi Allah ya yi kirari ya nuna cewa allantakar ko ikon iyawa ko kasa iyawar yana hannun wannan aljanin sannan sai wannan aljanin ya bayyana wani lokaci a surar kare wani lokaci a surar ainihin wato maciji ko dukkan wata halitta cikin halittu na dabbobi sai ya umarci shi wannan bokan sai ya umarce shi da abin da yake so wani lokaci kuma ba zai gan shi ba sai dai ya ji sautinsa aljanin ya bayyana ko a ji saukar ainihin wato abin nan akan rufi alamar aljanin ya sauka ko kuma dai kawai sai dai a ji sauti ba za a dinga ganin shi wannan aljanin ba to wani lokaci ma za ka ga ba sautin ba abin nan sai dai kawai za ka ga shi ainihin bokan yana surutai yana ta maganganu yana wasu nuna-nuna a wani guri yana kallon wani guri wanda alama inda wannan aljanin ya sauka kenan to duk mun karanta wannan hanyoyin a satin da ya gabata to abinda kawai ya rage a karkashin wannan ta dariqatul iqsam wato hanyar yin magiya wa aljanu domin neman biyan bukatar shi ainihin boka to mun karanta wannan kawai abin da ya rage shine at-ta'aliqu ala hadhihi dariqa ko ala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yace ta'aliqin da za a yi maka anan dan ka gane shirkar da ke cikin irin wannan hanyar ta farko sai ya ce min dirasati hazihi tariqa daga karantar wannan hanyar da boka kan bi domin ya ga ya gayyato aljani dan ya masa hidima ya tabayyanu al'ati abubuwan nan masu zuwa za su bayyana a gare ka in ka karanta hanyar abu na farko aljinnu tufaddilu al-ghuraf al-muzlima wannan abin da muka karanta ya nuna ashe aljanu suna son guri mai duhu to fasilul gurafa in har za a gayyace su to za ga sun fi fifita a samu wani guri mai duhu a samu wani ɗaki mai duhu a samu wani guri a cikin gida mai duhu suna da irin wannan mun fahimci wannan a cikin waccan hanyar abu na biyu aljinnu ta tagazza ala ra'ihatil bukur allati lam yuzkar ismullahi alaiha lallai aljanu suna amfanuwa da kamshin turaren da aka kunna shi turaren wutan da ba a mace sunan Allah ba to ka koda kai ma abocin san turaren wuta ne ko turaren da ake sawa a jikin wato ake sawa a garwashi to a dinga ambatan sunan Allah domin dama abin da ke raba shedani da mutum daga ciki akwai zikiri ambatan Allah to duk abin da mutum yayi in dai ya ambaci sunan Allah to ba raban shedanin aljanna a ciki to kaga ashe ko turaren wuta mace za ta kunna na tsinke ko kuma turaren wuta wannan na ainihin wato wanda ake kunnawa a jikin garwashi to a dinga yin bismillah domin yana daga cikin abincin aljanu yana daga cikin abin da suke so su ji kamshi ya danganta idan abin yana da alaka da mugun aiki su ji wari dan sun fi son irin wannan tunda galiban dama abin da ake hada baki da su a yi shine sharri na uku min shirki zahir yana daga cikin abin da za mu fahimta na shirka bayyananniya wasare kuma shirka karara fi hadhihi dariqa a wannan irin hanya ta kiran aljani al-iqsamu bil jin yin magiya da sunan aljani maimakon ka ji mutum yana magiya da sunan Allah a'a shi boka baya yin magiya da sunan Allah sai dai dinga magiya da sunan aljani ya dinga kiran sunan aljani yana masa magiya wal istighafatu bihim da kuma neman agajin aljanu to neman agaji kuwa ba a neman agaji a gurin kowa sai Allah subhanahu wataala da haka neman agaji wajen wani Allah wannan shirka ce kaman yanda kuma yin godo da magiya wa wani Allah shi ma yana daga cikin abin da ya bayyana na shirka a irin wannan hanya da haka shi boka ba abin da ya hada shi da Allah subhanahu wataala kawai so yake ya sami yardar aljani da haka dukkan lafuzza da irin kalamai da bambadanci da kirarin da ya san in yayi yana wannan aljanin yana kumbura ya fasa kai ya ji cewa sai shi to zai masa irin wannan kirare-kiraren da aka kirare-kiraren ba ruwan boka da shirka ne zagin Allah ne zagin addini ne cin mutuncin manzan Allah ne ba ruwan boka kawai tun da dai aljani yana so zai masa irin wannan kirarin da haka a wannan hanyar mun fahimci ciki akwai shirka karara a cikin irin wannan hanyar ta hanyar al-iqsamu bil jin wal istighasati bihim abu na hudu aljinnu mun fahimci ashe aljanu tufaddilun najasa suna fifita najasa shi yasa za ga addinin musulunci yake so da najasa ta samu mutum ya wanke a tufafinsa ne ko a gurin da yake ne ko kuma a jikinsa ne shi yasa ba a fiye son mutum ya dinga zama da najasa a jikinsa ba domin aka yi rashin sa'a dama ana ta kokarin yi wa mutum sihiri amma duk lokacin da sihirin ya zo zai shiga jikinsa sai ya samu mutum da tsarki a jikinsa tsarkin shi kansa wata garkuwa ce wa ɗan adam wa sihiri ya shige shi tun da dama lokutan sihirin za mu karanta a can gaba akwai lokacin da za a ga sihiri ya fi tasiri wajen shiga wajen wanda aka yi wa daga ciki shine akwai wannan sakaci da tsarki din daga ciki akwai lokacin da mutum ya shagaltu da wani sabon Allah to lokacin ba kariya tunda ba immunity sihiri yana zuwa sai ya shiga sannan daga ciki suka ce akwai lokacin fushi saboda galibi lokacin fushi za ga mutum ko da ya tuna da ambatan Allah ba zai ambaci Allah ba saboda yana cikin wani yanayi na fushi to a irin wannan lokacin suka ce da tsananin farin ciki duk wannan lokaci ne da an shagaltu irin lokacin biki ne ko wata hidima ko wani abu da mutum yake ciki na farin ciki to yakan sa mutum ya shagaltu ya manta da yin azkar to a irin wayannan lokutan su fushi kuma sihiri in ma an yi an yi shiga Allah ta'ala ya ce bashi ainihin wato izinin ya shiga to a irin wannan cikin izinin Allah akan samu abin da da kaga kenan suna fifita najasa ko dai najasa a jikinka shi yasa ka dinga kwana da alwala shi yasa ko da mutum in ya zo kwanciya bacci ake so ya dinga kwana da alwala akalla in kuma ba zai kwana da alwala ba to ya zama bai kwana da rashin tsarki ba domin suna fifita rashin tsarki suna fifita najasa wa shayatinu su shaydanu tataqarrabu min al-anjas suna samun kusanci daga abin da ya shafi najasa shi yasa gurin da ya zama bola gurin da ya zama banɗaki ko gurin da ake zubar da wata kazanta ko gefen kwatami za ka galiban akan same su a gurin duk inda yake guri ne wanda yake akwai rashin tsafta akwai kazanta shi yasa gidaje ma ake son su zamanto kullum ana share su a share in shara ta cika a kwashi a je a zubar kar a bar gida ya zama to da kazanta domin matukar akwai kazanta musamman kazanta da ta shafi najasa to za ka samu cewa aljanu suna fifita irin wannan gurin waɗannan su ne abubuwa guda uku guda hudu kai da a dunkule za a samu na ta'aliki dangane da irin waccan hanya da muka karanta ta farko a satin da ya gabata ta al-iqsa a tariqatu saniya malam yace sai kuma hanya ta biyu wadda wato bokaye ke kiran aljanu akwai dariqatu zabhi wato hanyar yin yanka zub da jini ka je wajen wani malami da ake cewa malami ya ce a wannan matsala sai an zubar da jini kuma dabbar da za a yanka din ma ko a ce raƙumi ko a ce sa ko a ce ha karami ha babba ya danganta da irin yadda ka zo da kuma irin yadda aka ga za a samu abin tabawa da mamora a jikin mutum da aka sai a gaya masa a ayyana wata dabba wadda kila samun ta ma zai wahala a ce to ya bada kuɗin za a samu ta da haka daga cikin hanyoyin kiran aljanu da bokaye suke amfani da ita shine dariqatul zabhi hanyar yanka yuhdiru sahiru ta'iran za ka ga boka ya halarto da tsuntsu ko ya ce a nemo masa tsuntsu iri kaza ko a samu mata tabara mai wake-wake ko a samu masa tattabara mai ruwan toka-toka ko a samu masa kaza ko a haka ta'iran au hayawanan ko wata dabba cikin dabbobi au da jajatan ko kaza au hamama ko tattabara au gairaha ko wani waɗannan bi ausafin muayyana da kuma wasu sufofi ayyanannu a ce ko baka ko a ce mai wake-wake ko mai kaza ko mai kaza hasba ɗalabil jinni gwargwadon yanda aljanin ya nema kuma lallai lallai aljanin ba zai ba da gudunmawar ba ya zo ya yi hidimar da ake so sai an nemo irin wannan dabban mai irin wannan launin wa galiban ma ta kunu sauda mafi yawan lokuta za a ga dabbar da za a nema bakaci mun karanta a can baya dama suna ta'ammuli da bakin abu suna ta'ammuli da duhu to saboda haka galiban za a ga dabbar da za a ce a nemo in kaza ce sai a ce a samo baka in ainihin tinkiya ce ko dan bunsurin sai a ce a nemo baki idan raƙumi ne ko haka dai duk dabbobin da za a nema za a ga sai a galiban sai a ce a nemo baka li'anna aljinna saboda aljanu yufaddiluna launal aswada suna fifita a cikin launuka kaga ana da launuka kala-kala amma launin da yafi kayatar da aljanu yafi burge su suka fi fifitawa a cikin launuka shine ainihin al-aswad bakin launi ko matan kasa za a ga sabata sahihu sabata fi sahihi muslim kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim hadisi ne marfu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kalbul aswad shaytan an fahimta ko inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi cewa ainihin wato abu uku yana yankewa mutum sallah daga ciki aka ce almar'atul ha'id daga ciki aka ce kuma alhimar sannan sai aka ce alkalbul aswad duk da cewa ragowar wasu malaman sun sun yi istisnai sun ce an togace su kamar mace kamar jaki amma alkalbu din shi bai fita ba to sai kuma aka ce alkalbul aswad akwai ruwa da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam to me bambancin kalar bakin da kuma ja ko wata kalmar wanda wanda ba baki ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tafsirin yace al-kalbul aswad shaytanun shi bakin kare shaytan ma'ana galibi shaytanu sun furkida zama bakin kare kaga kenan suna da wata alaka mai karfi tsakanin su da launin baki da fata an gane shi sa galibin dabbar da za a ce mutum ya kawo baka malam wahid yake cewa wala qad i'tarafa li ba'dul jinni bidhalika yace nayi hira da wasu cikin aljanu ma sun tabbatar min da haka cewa sun fi ta'ammuli da bakan launi kuma in za su rikida ma sun fi rikida su zama ainihin wato kowace irin dabba ce to za su zo ne a baka in mage za su zama to sai su zama bakan mage ka duba wiqayatul insan min aljinni wa shayatin na dai shi malam wahid thumma yazbahuha sannan bayan an nemo ita wannan dabbar da shi aljanin ya ce irinta yake so da kuma kalarta sannan sun mai ya zubahuha sannan shi boka zai yanka wannan dabba wala ya zukuru sumallahi alaiha ba zai ambaci sunan Allah dan dama ba a nufi Allah da ita ba ba ana yin yankan ba ne da sunan Allah dan ba ba a nufi Allah dama a cikin wannan harkar ba wa ahyanan yulattiqul marida bidamiha wani lokaci ma yakan shafa jinin wannan dabbar a jikin mara lafiya wanda aka kawo mara lafiyar zai ce dabbar in an yanka ta a taro masa jinin sai in an taro jinin a ce mutum ya je ya wanka da wannan jinin akan samu irin wannan wani lokaci a ce in an yanka to jinin a sa wani matari a tare in an tare kawai a ce mutum ya zo kawai ya sheka a jikinsa ya wanka ya wanka da wannan jinin wannan yana daga cikin abin da boka yake amfani da shi a irin wannan gaba da aka wa hayana wani lokaci yulaqiqu almarida bidamiha sai a shafe wannan mara lafiya da jinin wannan dabbar wa ahyana wani lokaci kuma la yaf'alu hadha zaka samu bokan baya yin haka thumma yarmiha sannan sai a ya jefar da wannan dabbar fi ba'dil kharabat a wasu ruguzazzun gine-gine a wani guri wanda yake kangwaye guri ne wanda yake wato kharib ruguzajjen guri wanda yake ainihin wato ba mutane a gurin ko a ce a je a samu wani kango a zubar a jefar da wannan dabbar awul abar ko rijiya musamman tsohuwar rijiyar da an daina amfani da ita sai a je a jefa wannan ainihin wato a ciki awul amakinil mahajura ko kuma guraren da an kaurace musu mutane ba sa ta'ammuli da gurin sai a wannan dabbar da aka yanka sai a je a jefar sai ga kamar an jefar an yanka ba a ce a ci ba a ce a komai ba an je an jefar umarnin da aljanin ya bayar kenan a yanka a je a jefar a irin wannan guraren allati hiya galiban wanda waɗannan wuraren mafi yawan lokuta masakinul jin wuraren zaman aljanu din sau da yawa za ga irin wannan wuraren da za a ce an je an jefar da wannan dabbar da aka yanka guraren dai da irin aljanu aka ce suna son irin wannan guraren wala yadhkuru smallahi alaiha inda rami sannan ba za ka ji an ambaci sunan Allah ba lokacin da za a jefar da dabbar summa sannan kuma ya'udu ila baitihi sai bokan ya dawo gida wannan duk cikin sharuɗa ne da hanyoyin gayyatar aljanin ya sa sharaɗin a nemo dabba iri kaza an nemo kala iri kaza an nemo ta ya sa sharaɗin a yanka an yanka ya sa sharaɗin a je a jefar da ita ko a tsohuwar rijiya ko a jefar da ita a bola ko a jefar da ita a wani kango ko a jefar da ita gurin da mutane ba sa kaiwa da komowa an je an yi to ba shi kenan ba sai kuma boka ya kuma dawowa gida fayakulu azimatan shirkiya sai kuma ya ci gaba da karanta surkulle da soki burutsu irin na shirka ya ta wasu karance-karance ba ayoyin alkur'ani ba hadisai ba kawai surkulle irin na shirka don ya amurul jinniya to a lokacin aljanin zai zo aljanin yana zuwa kuma sai shi bokan ya umarci aljanin ya gaya masa bima yuri da irin abin da yake so ya ce so yake yi masa kaza ya yi masa kaza ya yi masa kaza sai kuma yi da haka shi wannan aljanin in dai ana so a kira shi ya zo to wannan hanya ake bi a kira shi ya danganta da irin sihirin da ake so a yi da irin tsafin da ake so a yi in wani ake so a kashe in wani ake so a haukata in wani ake so a raba da wani in wani ake so a sa shi kaunar wani duk irin abin da ake so to da wannan shi kuma an bi wannan hanyar shi irin wayannan aljanun su kuma da yanka ta hanyar sharuɗa da umarnin da suka gindaya ta nan ake gayyato su in suka zo inda an yi abin da suke so an yi shirka duk da suke so a yi to kuma sai a ce sai su tambaya me ake so sai a gaya musu sai kuma su je su aiwata a ta'aliku ala hadhihi tsarika to sai kuma tsokacin da zamu yi akan wannan hanyar ita kuma ya talakhasu shirku fi hadhihi tsarika wato zaka iya wato fitar da shirka a cikin irin wannan hanyar fi amraini cikin al'amura guda biyu shine ma'ana ya talakhasu shirk shirka za a iya tsamo ta a fitar da ita fi hadhihi tariqa irin wannan hanyar ta zubar da jini ta yanka fi amraini cikin al'amura guda biyu awwalu kuma na farko daga ciki azabhu lil jin yankan dama an yi shi ne lil jinni dan aljani yanka ne aka yi shi da sunan aljani wa huwa muharramun bil ittifaqil ulama yanka ko da sunan wani Allah ko yanka da sunan aljani wannan haramtaccen abu ne malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗa kan haka salafan wa khalafan magabata waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo bayansu bal huwa shirkun yace bar ba ma wai haramcin ba shirka ce mai girma li'annahu zabhun li ghairillah domin yanka ne da sunan wani Allah ko yanka ne ga wani Allah wala yajuzu li muslim da haka baya halatta ga musulmi an yi akula minhu ya ci daga wannan yankan kar ma a zo a yanka mutane sun cika kwaɗayi kawai an san wannan malamin boka ne duk sati ko duk wasu kwanaki za a ga an yanka sa a gidan an yanka ana ɗanyen nama ana ta rarrabawa a gidan makota a dinga ganin za a sabunta abin nan talle za a ɗan za a ɗan ji galmi galmi yau a'a in dai an tabbatar boka ne ana kawo masa raguna ana kawo masa shanu ana kawo kaza ana yayyankawa ko kuma a gasa ƴan shila ko kaji a gaggasa a ce a zo ƴan yara ake so a ba ga an yi layi ana ta tura-tura yara sun taru ana ta ba su gasasshen nama ba an ce duk lokacin da kaga ana raba gasasshen nama ka ɗauka irin wannan bane amma ya kamata dai a kula bokaye suna irin wannan to irin wannan naman da aka yanka da sunan aljani haramun ne mutum ya ci fadlan an an yaf'alahu ballantana kuma mutum shi ya je aikata haka ba ma shi ya aikata din ba a yanka a kawo ya san irin wannan naman ne ya ci haramun to ballantana kuma a ce shi da kansa ya je ya aikata haka wa ma a zalika tare da haka fa innal juhala zaka samu jahilai fi kulli zamanin a kowane zamani wa makanin a kowane guri yaqumuna bi hadha al fi'l khabith suna tsayawa kai da fata wajen irin wannan mummunan aikin ba ga mata ba ba maza ba ba 'yan siyasa ba ba masu sarautar gargajiya ba ba masu kuɗi ba wani lokaci wani mutum baya cikin rukunin wannan shi ba mai mulki ba shi ba mai kuɗi ba shi ba mai sarauta ba talakan gari ne kawai amma ya tsunduma cikin irin wannan harka da haka za ga wani ya riga ya yarda cewa shi ba abin da zai yi ya ci nasara in bai bi irin wannan hanyoyin ba masu mulki suna nan suna ta yi masu kuɗi su ma suna nan suna ta yi to shine yake cewa kuma wannan abun karka ɗauka a ko gurin ko a fi kulli makanin wa zaman a kowane zamani ana samun irin wannan saboda karancin karatu da karancin tsoron Allah kuma a kowane irin guri kana iya samun jahilai suna irin wannan suna tururuwa wajen duk mutumin da aka ce yana irin wannan dan kawai kana zuwa a ce ka taimaka da addu'a ka dawo ba irin ka ake so ana so kawai malami ake so wanda zai aiki kai ka ce wani aikin kwadago ne wanda zai yi a biya shi a in ka jan ce aiki irin wannan ake nufi irin wannan aika aikan ita ake nufi da aikin a da ka zo a yi irin wannan surkullan a yi irin wannan soki burutsun to shi ake nufi da aiki to sai yake cewa a kowane guri ana iya samun ainihin wato irin wannan da sunan neman mulki da sunan san tazarce ko miƙewa akan mulki da sunan san a cikin sarakunan da za a zaɓa ko hakimai ko kaza mutum ya zama shine ne in kuma ya yin saboda ya yi bilif cewa sauran ‘yan uwansa masu nema za su yi ta jifansa to shi ma zai yi da neman neman tsari ko neman kariya haka mai kuɗi shi ma zai yi saboda neman tsare dukiyarsa da kuma mahasada da abokan harkoki da suke masa hasada misali duk da wannan ake jan mutane mata su ma suna nan ka'in da na'in ko dai ta shiga kan wata ta shigo ko kuma so take ta dinga juya shi kamar yadda mai cincin take sarrafa fulawa a hannunta to haka take so mijin ya zama a hannunta da dinga juya shi yadda yake so in ta ce tashi tsaye kafin ta rufe bakinta ya zumbur ya miƙe tsaye an fahimta to ta fi son haka ko kuma wata ta shigo so ake sai ta fita ko ya fiye son ƴaƴansa na bangare kaza a raba su su sa kiyayya tsakanin su da sauran wannan ko kuma akwai wani aminin sa ko akwai wani cikin yan da suka shaku haka haka kullum da haka shi sa za ga kasuwar wa'annan mutanen tana ci duk inda suke za a ga ana ta zuwa da kuma za a ga galiban masu zuwa ba wai talakawa ba ne duk da cewa talakawa akwai masu zuwa amma za a ga duk waɗanda Allah ya ba su mulkin ban san Allah ne ya ba su sun ɗauka irin wannan hanya ce ta ba su wani da kuɗin ba yana juya kuɗaɗe masu yawa amma shi duk imaninsa bai gamsu da cewa ubangiji shine arrazzaqu zul quwwatil matin ba yana ganin irin wannan hanyoyin da suka bashi ko kuma ya yarda Allah ne ya bashi amma ba shi Allah ba shi da ikon ya bawa dukiyarsa kariya daga farmakin masu farmaki ko hasada masu hasada zuwa irin wannan wuraren shine kawai zai ba dukiyarsa tsaro shi sa sai ga mutum ya kwa kamar yadda na ambata wani lokaci mutum ya dauki mota a firmuka a cikin tsungurmin daji mutum ya zama kuma sannan mutum yana kan mulki yana kan mulki bai iya kai ruwan sha irin wannan wuraren ba bai iya kai wa mutane wutan lantarki irin suna cikin bakin talauci mutanen gurin amma duk bai san da su ba amma yanzu bukata an gaya masa ko wani boka kasurgumin boka a irin wannan guraren sai ga da convoy na mota an ɗauke shi an yi cikin daji shi saboda galiban sai illa man rahima rabbuk galiban sun yi imani da irin wannan sai wanda Allah ya tsare sun yadda cewa lalle irin wannan harkar da ake yi to ba za a zauna kurum ba sai an nemi kaza an nemi kaza an yi kaza Allah ya tsari fa hadha yahya bin yahya yaqul yace ga yahya bin yahya tamimi yana fada yace qala li wahab yace wahab ya bani labari yace istanbada ba'dul khulafa ainan wani daga cikin kalifofin da aka yi wato a tarihi wani daga cikin shugabanni a tarihi istanbada ainan ya tono wani dam ko ya tono wani idan ruwa wa arada ijra'aha sai ke so ya jawo ruwan ya zamanto ana amfana da shi wa dhabaha lil jinni alaiha amma sai yanka akan wannan idan ruwan ga aljani li alla yugawwiru ma a hawai dan kada su dinga tsotse ruwan wannan dam din da yayi kamar yadda har yanzu za ga ko masu irin wannan blip din in za su yi wani aiki gwamnatoci ne amma za su yi wannan aikin sai an bokan su sai ya gaya musu a yanka kaza ko a zubar da jini iri kaza a gurin sannan a yi abin in ba haka ba za a iya samun matsala za a iya samun kaza za a iya samun kaza ashe kaga suna da sala suna da magabata a irin wannan tsatsubar da wannan tsafin wani daga cikin kalifofin da suka gabata a tarihi yana so ya jawo ruwa to ayin din inda aka ce a nan akwai idaniyar ruwa din to sai da ya yanka wa aljani yanka ya zubar da jini a gurin wai saboda aljanun gurin an kaman an rarrashe su ne su yi haƙuri kada su zuke ruwan su bari za a jawo ruwan ya shigo cikin gari kamar in ba a yi haka ba zuke ruwan za a yi na ba ta gane ba a da'ama zalika unasan kuma wannan dabbar da aka yanka shi wannan kalifan kawai sai ciyar da mutane wannan naman fa balaga zalika ibn shihab az-zuhri sai labarin wannan irin shirka sai labarin ta ya zo wa ibn shihab az-zuhri malamin imam malik sai ya samu labarin cewa ga abin da ya faru faqala sai ce ama innahu qad zahab zabaha ma la yahillu la lalle duk da cewa khalifa ne ba za ki gaya masa gaskiya ba ya sani ya yanka irin yankan da bai halatta ba sannan wa at'aman nasa ya ciyar da mutane ma la yahillu lahum irin naman da bai halatta a gare su ba su ci domin na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu shihab yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani an akali ma zubi halil jin ya hana cin dukkan wani nama da aka yanka wa aljani intaha ka koma cikin ainihin wato akamul murjana murjan a shafi na saba'in da takwas za ga wannan magana wannan asar din na ibn shihab az-zuhri za ka ganshi to kaga shi har ta hukumomi akwai waɗanda suke da wannan belief din cewa in za su yi wani capital project to sai fa an yi yardar da aljanu sai an yi wa aljanu kaza ko malaminsa ko bokansa ya gaya masa in ana so wannan project din ya yiwu kar a samu matsala to sai an yi kaza kuma ba yanda ya iya sai ga mutum ko cikin dare ko kuma an ɓadda sawu dai sai an yi wannan tsafin sai an yi wannan dabarin da wannan sihirin da aka ba da umarni a yi Allah ya tsare mu wa fi sayyi muslim ya zo cikin sayyi muslim min hadisi ali ibn abi talib radiyallahu an hadisin ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka wa wani Allah tsinanne ne a wajen Allah ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne duk wanda ya yanka wa wani Allah Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin haka wannan yanka ba a yinsa ga wani in ba Allah wannan hadisin imam muslim ya rawaito cikin kitabul azahi hadisi na 5240 salisuhuma na uku daga cikin talikin da zamu samu shine al'azimatu shirkiya ga kuma surkulla irin na shirka wa hiya tilkal alfaz shine irin waɗancan lafuzza din wa dalafim da dalasumai surkulle fi asna'i tahdhirihi lil jin a lokacin da yake kokarin kirawo aljanin zaka dinga jin kuma bayan yayi wancan yanke yanken to kuma ga wasu kalamai da za a dinga jin gairu mafhuma ba za a san ba za ka gane ma'anar su ba ba za a san me suke nufi ba shi aljanin ya ce in ana so a ganshi irin wannan za a dinga karantawa wa hiya tatadammanu shirkan sariha kuma kalmomi ne da lafuzza da suke kunshe da shirka karara كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من كتبه كما يند شيخ الإسلام ابن تيمية يا أنبتا أورا ريد داما تكلة تفنسا وما تنقص تدوب وترسالة تاسا واتو الإبانة في في أموم الرسالة za ga yayi bayani game da irin wannan to wannan kaɗan kenan daga cikin irin haɗari da ke ƙarƙashin irin wannan hanya ta kiran aljani ta hanyar yanka الطريقة الثالثة sai hanya ta uku a tariƙatu sukuliya shine hanyar tara gangamin aljanu da suke yawo a doron ƙasa ya zama mutum yana dilin ba aljani da yake amfani da shi ba yana da gangamin aljanu masu tarin yawa an fahimta wa hadhihi tariqatu mashhuratun bayna sahara irin wannan hanyar ta shahara a wajen bokaye bi dariqatu sufuliya yawanci bokaye sun fi sanata da dariqatu sufuliya in ka ce wa kasurgumin boka dariqatu sufuliya ya sani ita ce wannan shi suka fi wato ya ta fi shahara da wannan sunan a dariqatu sufuliya wa sahibuha takunu lahu majmu'atun kabiratun min ash-shayatin saboda sai boka ya kai tantiri sai ya kai sun waura takuri a tsiya da lalacewa da shirka sannan ke iya kare gangamin aljanu irin waɗannan domin ma'abocin irin wannan ɗariƙatu sukuliya ɗin ta kunu lahu majmu'atun kabiratun min ash-shayatin zaka same shi da dandazo mai yawan gaske na aljanu tahdumuhu da suke masa hidima wa tunaffidhu lahu amrahu jira suke kawai yace kaza su je su aiwata suna zartar da al'amar umarninsa li'annahu me yasa saboda shi a azamu saharati kufran a cikin bokaye ma ya fi kowa kafirci a cikin bokayen ma wato duk da kafirai ne to shi kafircinsa ya fi nasu zama kafirci wa ashadduhum kuma a cikin bokayen ya fi su tsananin ilhadan wato ƙetare iyaka alaihi la'anatullah Allah ya la'ance shi to wannan kaji su kuma dariqatu sukuliya saboda haka in boka ya kai karshe a kafirci kafircin nasa ya wuce na sauran bokaye ya fi kowa keta alfarma da dokar Allah subhanahu wataala zaka same shi dai wani zaka same shi yana luwadi wani yana zaka duk aikin asha zaka samu yana yi dan ya gamsar da su su yadda shi nasu ne su bashi haɗin kai wata talakkasu hadhihi dariqatu fi ma yali wannan hanyar tana iya takaituwa cikin abubuwan da za su zo. Ya kuma sahir, za ka samu boka yakan tsaya alaihi la'anatullahi mutatabi'a ya ce tsinuwar Allah mai bibiyar juna ta ci gaba da bibiyar bokaye da bokanci. Za ka samu irin wannan bokan shi ne wanda za ka same shi, ya kuma sahir shi bokan yakan tsayi birkida'il mushafi wato ɗaura alƙur'ani fi ƙadamayya a ƙafafuwansa. zai iya a kawo ma alƙur'anin da ƙila ma wanda mu mutanen mu suke ganin ya ma fi tsarki kuma ya fi ci irin alƙur'anin hannu wanda alarammomi suka rubuta irin namu na gida a raba shi izu sittin din nan a raba shi gida biyu ya ɗaure izu talatin a ƙafarsa ta dama ya ɗaure izu talatin a ƙafarsa ta hagu ya taka ya yi silifar da alƙur'anin ya shiga ban ɗaki da shi ba ƙarshen kafirci ba kenan duk abin da Allah zai ya wato kar ya fasa ya yi a kansa ya shirya. Al'ur'ani gaba ɗaya da kake ganin aya ɗaya mutum ya wulakanta ta harafi ɗaya mutum ya wulakanta al'ur'ani ya fita daga musulunci. To al'ur'anin kacokan zai samu izufi sittin kuma mutane suna zuwa wajensa neman biyan bukata. A je sa al'ur'ani izu talatin a wannan kafar, izu talatin a wannan kafar ala hay'ati hiza'il kamar takalmi, inda kaga takalmi haka zai ɗaura shi. ثم يدخل به الخلاء sannan ya shiga bayi ya shiga ban daki da shi thumma yabda'u fi tilawati talasim al-kufriya sannan ya ci gaba da kiraye kiraye da saubatu da surkulle irin na kafirci a cikin ban dakin dakhil al-khala a cikin ban dakin sai dai a ji shi yana ta surutai yana ta saubatu thumma yakhruju bayan wani lokaci sai ya fito wa yajlisu fi ghurfatin sai ya zauna a wani daki wa ya amuru al-jinna bima sha'a aljanun za su zo har rigirgi suna zuwa gabansa ya umarci kowane aljani da abin da ya ga dama in ya ce kaza yake so nan da nan za su je su yi masa fatajidul jinna ka tarar da aljanu yusari'una ka duba taurin kai irin na aljani amma ka samu aljanu suna rige-rige ila da'atihi zuwa ga masa biyayya wa tanfizi awamirihi kaga yanda suke saurin zartar da umarnin da ya basu wa ma zalika ba komai ne yasa haka ba fa illa li annahu kafara billahi alazim bukatar su ta biya ya yadda ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah kuma ya yadda kenan magana ta gane ba komai ne yasa suke wannan su zo jira suke ya faɗa su aiwatar sai dan ya kafurce wa Allah mai girma wa asbaha an wayi gari ya zama akan dan uwa min ikhwani shayatin daga yan uwan shaytanu ya zama su tunda ya narke ya zama su shikin faqad ba'a ya yadda ya komo bil khusran al mubin da hasara mabayyaniya fa alaihi la'anatullahi rabbil alamin kai irin wanda wannan irin wanda zai yadda su yi irin wannan aran gama su fada da Allah irin wannan kai tsinuwar ubangijin talikai ta ƙara tabbata a kansu da aka kaga wannan shine zai sa duk abin da yake so shi yasa zuciyar ta bushe alqur'ani hizifi sittin ya taka a kafarsa ya shiga da shi ban ɗaki وإذا ذهبت وإذا ذهبت امرأة للساحر dan haka in aka ce ga wata mace ta je wajen boka li yafukka laha sihiran dan ya warware mata wani sihiri ko tana so yayi mata wani sihiri ko tana so ta mallake mijinta ko tana so kar a yi mata kishiya dan yawanci wannan shine dai abin da yafi kai su wajen ko kuma ta mallake shi duk abin da take so ya dinga yi duk abin da ta nemi ya bata ya dinga bata ta nuna har faɗa za ta yi yana da hali yana da kuɗi so take yi ta mallake shi ATM ɗin ma ya zama a hannunta statement of account in yaje karɓo ya zo ya bata kadarorinsa da takaddunsa na filaye da na gida da duk abin da ya mallaka suna hannunta in za ta salwantar da wani fili ko wani gida ya san tasiyar bai isa ya magana da haka irin waɗannan abubuwan da haka idan tana so ko kuma akwai wani sihiri da aka yi take so bokan li ya fukka laha sihirin ya warware mata wannan sihirin tunda wani lokaci dara kan ci gida za ta je ta ce a mata sihirin duk wata mace ya tsane ta a duniya to an ce ana samun haka wani lokaci sai ya zama wato wato reshe ya juye da mujiya zai tsani kowace irin mace har babarsa amma har da ita a ciki ka ji wani bala'i irin wani lokacin ake kawai sai rikide kaikayi ko ma kan mashaki ake ko kuma ya zamanto kawai a kan ta yi aiki Allah sai jiyo da abin sai zama ya tsane ta gaba daya ita kuma zuwa ta yi a kan a yi masa sihiri ya tsani kowace mace ballantana ma a ce za a mata kishiya ka san wata ta yadda ta rabu da Allah da manzansa ba a kan za a kara mata kishiya ta yadda mijinta ya zama tantirin fasiki ya budin matan duniya ya dinga zane da su ba abin da ya shafe ta inda za a kyale ta wahada halar sharika la'a wanda ya sa duk bala'in da zai fada ya fada ya rage nasa kawai inda ita za a kyale ta ita kadai akwai wata addu'a take ma inda zai samu wadata suna cikin fa karɓar gashi ba cinko ya kama mijin nata ba amma addu'a take inda zai samu walwala da wadatar da zai ji cewa yanzu ya gamsu ya nutsu su samu yalwatacciyar rayuwa kuma ya ma zai karo kishiya Allah ya bar shi a cikin talaucin wannan me maraba su da yan uwan shedanin su ma yashtaridu alaiha to daga cikin sharadin za ga shi kuma daga cikin mu'amalar bokaye da mata ke daga cikin sharadin da zai sa mata cewa to ba wannan aikin ba zai yiwu ba sai yayi alfasha da ita sihirin za a warware shi amma sihirin maganin sai ya sa shi a zakarinsa ya shigar da shi cikin farjinta ba zina kenan ba da yawa mata wani za a ga sai ya ce sai ya mata wanka tsirara ta tube tik ya mata wanka tsirara shi ne maganin a baya a tafi da shi gida ya ce ai ba a zuwa a nan za a yi shi da yawa za a ga wata an kawar da budurcin ta budurwa ce bokaye ne wata kuma da aurenta da igiyar aurenta amma bokaye da suka yi zina da ita suna da yawa ko boka ya yi zina da ita kamar matar da ya aura ba adadi maganin ne amma kuma ga yanda za a yi da haka sai dai ya yi zina da ita ta haka ko kuma bokan ya sa sharaɗi shi ko wannan maganin sai ta haramtaccen mani yake aiki wannan ne haramtaccen mani zina kenan haramtaccen mani ne yake sa in an yi wannan sihirin sihirin zai ci za a gaya mata zai yi aiki za a yi kaza amma fa ga sharaɗi sharaɗin shine aljanin ya ce sharaɗi shine sai an samu haramtaccen mani ya shiga jikinta sannan abin zai yi mutane sun yi nisa ba an yi nisa fiye da yadda kake tsammani ba Allah ya tsare wa idza zahabat imra'atun lis-sahir idan mace ta tafi wajen boka li yafukka laha sihiran dan ya warware mata wani sihiri yashtaridu alaiha to yakan sa mata sharadin fi'il al-fahisha sai yayi alfasha da ita wal iyaz billah wa yuhimuha ya rudar da ita anna sihira cewa wannan sihirin as-sufuliya la yufakku illa bi maniyyi zina wannan sihiri ne wanda aljanun da suke yawo a bayan ƙasa sun fi wahalar sha'ani sun fi taurin kai su da su aka haɗa kai wannan sihirin don haka ba za a iya kwance wannan sihirin ba illa bi maniyyin zina sai in an samu maniyyin zina ya shiga cikin jikinta ma'ana sai an yi zina da ita waye zai yi zina shine idan har ta gamsu eh a samar da maniyyin zinan dan dai bukatar ta biya ita dai in dai bukatar ta za ta biya fa ta yadda tana shirye da kowane irin fushin Allah tana da gamman ɗauka. Da haka za ta kwanta ta ci mutuncin aure tana da aurenta da mijinta da komai ta kwanta wani zindiki kazami ya ba su ɗanci da ita saboda kawai a yi mata a biya mata bukata. Wa yushtaradu fi sa'ir sufuli an sharɗanta wa yushtaradu fi sa'ir as-sufuli an yakuna murtakiban li majmu'atin min al-khaba'ir wai sharaɗin shi duk bokan da yake mu'amala da dandazo irin na aljanu wanda ake kira da asihiru sufuli to duk wanda zai irin wannan bokancin sharaɗi ne an ya kuna sai ya zama cikakken ɗan ta'adda sai ya zama murtakiban majmu'atin minal kaba'ir sai ya tattara manya-manyan laifuka masu yawa yana yi a same shi yana shan giya yana safaran miyagun ƙwayoyi yana zina yana luwaɗi dukkan yana yana iya sa a yi kisa yana kisa sai ya tara majmu'a ba wai kaba'ira laifi guda ɗaya ba sai ya tara kaba'ira da yawa da yawa ya tara su irin wannan kaba'iran ghaira ma zakarna banda ma fa wayanda muka ambata ka itiyanil maharim a sa masa sharadin fa sai ma yayi zina da muharramarsa nawa aka samu yanzu abubuwan da suke faruwa a irin wannan lokacin tsammanin ka wani ba tsafi ba ne a ce mutum ya yi zina da yadda ya haifa ta cikinsa ko ya hilace ta ko ya bata wasu magunguna uwarta ba ta nan ya yi zina da ita sau nawa kana jin irin wannan kisa zan a hizba ko a ce mutum ya ba uwarsa wani kayan maye ta bugu ba ta san inda take ba ya yi zina da ita wannan kwana ya kanwa wannan wannan ya zama ruwan dare akwai abubuwan da za a ga in aka yi su ko dai ka tuhumi hankalin mutum ko gurɓacewar ɗabi'ar mutum ko kuma irin wannan hanyoyin na tsafi ko a kama mutum ya je kawai yana zane da akuya ko ba ku sha ji ba a ce an kama shi a kango yana zane da jaka yana fasikanci da jaka da haka daga ciki akwai itiyanul maharim waɗanda ma a musulunci in dai ɗabi'a lafiyayya ce mata ne da ba masa cikin rukunin wanda mutum zai sha'awa irin iyayensa kakanninsa ƴaƴansa jikokinsa yayyinsa kannansa wannan duk mai lafiyayyen ɗabi'a wanda kwakwalwarsa ba ta lalace ba baya sha'awar waɗannan dukkan su kuma to daga cikin sharaɗin da za a sa masa shine sai ya yi zina da wata cikin waɗannan maharim ɗin awul liwa ko kuma sai ya zama ɗan luwaɗi haka za ga wani bokan cikakken ɗan luwaɗi ne kuma za a ganshi yana yawan ta'amuli da samari ana kai masa samari kawai yana luwaɗi da su aw zina bi ajnabiyatin ko kuma yin zina da wata wadda ba muharramarsa din ba aw sabbil adiyan ko zagin addini Allah hatta wanda zaka dinga jin an ce a mutum ya zagi manzon Allah Allah in ka bibiya in an ce yana irin wannan hanya ka kai mamaki mutum ya fito da sunan musulunci ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba kwa irin wannan mutum yayi batanci ga addini sai ka rasa me me hikima wace irin hikima ce a karkashin wannan abun wace munasaba ce ta kawo wannan zancen hayye wannan magana ka ji mutum yayi bambar ma ya zagi addini ya ci mutuncin addini ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu mai kama da haka ko ka ji an ce an samu alqur'ani a cikin sokawai duk ba mun shaji ba alƙur'anin hizifi sittin sittin a ce an same su a cikin sokawai duk fa wannan bala'in fa ana yin sa a cikin al'umma kuma a cikin ayi tunanin wai za a shirya da Allah sabbil adiyan kullu zalika li yurdiya shaytan duk waɗannan abubuwan dan ya gamsar da shaytanin kuma shi wannan shi sa ya fi kowanne zama tantiri ya fi zama kafirin na sosai saboda shi ya gama shirya duk waɗannan abubuwan in dai aljanin za su bashi haɗin kai su masa duk abubuwan da yake so din to zai yi don haka sai su zo su kewaye shi sai sun samu wani shaidanin da shi kansa kila suna koyon wani kwaf din na shaidanci a wajensa haka za su zo su kewaye shi da haka ga irin abubuwa za su tashi dukkan wani wata kaba'ira za a ga ba kunyar Allah yana yi hatta iyalansa wani za a ga in ka bibiye su in dai sai dai kwaɗayi ko tsoro ko na biyan sa su gaba da zama hatta iyalansa da luwaɗi yake neman su wani Allah ya tsari wannan ita ce ainihin wato hanya ta uku daga cikin hanyoyin da su ainihin waɗannan ƙazamai bokaye suke bi domin ganin cewa sun mallaki aljanu don su yi musu hidima wajen yin sihiri da tsafi an ce lokaci yayi insha Allah mun zo kan gaba daidai sai mu tashi kan tariqatul rabi'a tariqatul najasa anan ne zaka ji sai ayi wa mutum sofa rodo da jinin haila yana ganin kamar iya ji ingredient nan ku hata jinin haila Allah ya kiyaye Allah ya tsare